والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala cikin amincewarsa da yardarsa rayuwarmu ta iso wannan lokaci wannan rana ta asabat da lahadi yau takwas ga watan jimada a tsaniya shekara 1447 bayan hijirar masu Allah sallallahu Alaihi wasallam. Mun sake haɗuwa wannan majalisi za mu ci gaba da rasin da muke insha Allah a rana irin ta yau. a wannan littafi na alwajiz bi fiqh sunnah wal kitab al aziz na dr abdul azim ibn badawi hafizahullah mana ba mu Allah ya mana muwafaka zamu tashi wani fasali al waqaf wato wanda ake ce da shi waqafi za a fara da ta'rifin me ake nufi da waqafi yace al waqafu fil lugha al habsu abin da ake nufi waƙafi shi da tsara yukado akan ce waƙafa ya ƙifi waƙafan ai habasa ya habisu habasan wato alwaƙafu alhabsu ke tsarewa a tsaida a tsare shi waƙafa an tsaida shi ce a wuƙifu tsaida shi ko tsare shi wafi shar'i a shari'a mai ake nufi da wannan kalma wato shine hafsul asli wa tasbilu samara mun ji nau'o'in wato intikali na dukiya daga wani zuwa wani misali ta janibin cinikayya wannan ya ba da dukiya a mukamilinta aka ba shi kaya kaya zama mallakarsa gaba ɗaya ya sarrafa shi yadda ya ga dama shi ma wancan da ya sai da kaya yanzu kudin da aka ba shi ya zama mallakarsa ya sarrafa shi yadda yake so mun ji janibin kuma kyauta kyauta wanda za a alhibatu an ɗauki kuɗi ne an ba mu wani an ɗaukaya ne an ba mu wani yanzu ya zama mallakarsa ce baki ɗaya yana iya salwantar da shi duka an ba mutum kuɗi ya je shi ya sai duk abin da yake so kashe kuɗin tas haka ne ko? to wannan shi kuma wani nau'i ne da musulunci ya hararo kyauta ce amma ba gaba ɗaya ba tushen yana nan reshe kuma aka bayar kamar misali a ce waccan bishiyar na amince muku ita na ba ku ita amma kar kowa ya sare ta ‘ya'yanta da yake fitowa ne kawai za ku dinga tsinka kuna ci kaga kyauta aka yi ko? kyautar bishiya aka yi amma gaba ɗayanta an tsare ta yanzu abin da yake fita a jikinta za a dinga tsinka shi ba shi da hannu a ciki duk abin da ya fita a jikin bishiyan nan na kuɗe kuɗi ba daga nan har iyalu ma dama bishiyar tana nan amma bishiya ban yadda kowa ya taɓa ta ba tana nan to kaga yanzu igiya ɗaya tana hannunsa igiya ɗaya tana hannunsu ko to shine kamar abin da ake nufi da wakafi yanzu ka tsare ta kyauta ce kai amma sai ka tsare akwai hikima wajen musulunci shi ne ce hafsul asali a tsare asali asalin an tsare shi wa tasbiru samara amma kuma an bayar da abin da yake fitowa daga jiki ai habsul mali an tsara ita dukiya wa sarfu manafi'ihi fi sabilillahi amma an barbaza amfanin shi kuma saboda Allah ga waɗanda za su yi amfani da shi mala ya ce wa huwa min wujuhil birri wal ihsan yana daga cikin abubuwa wanda yake na kyautatawa allati da ailai al-islam wanda musulunci ya kiran mutane zuwa gare shi sai na kato wata magana daga cikin wani littafi hujjatul lahil baliga inda ya bayani akan me ake nufi da waqafi yace wa kana ahlul jahiliyyati la ya'rifunahu zamanin jahiliya ba su san waqafi ba musulunci ne ya kawo baya daga cikin mu'amalolin da ake a zamanin jahiliya musulunci ne kawo fastanbatahu annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya kullo da shi li masaliha la tujadu fi sa'ir sadaqat saboda nau'in maslaha wanda a sauran sadaka ba za ka samu ba an ɗora bayan bayan sadaka shikenan ai mun ji cewa abinda ka bayan na sadaka ana komawa kansa abinda ka bayar na kyauta ana komawa kansa ciniki idan an riga an kammala kuma an riga an rabu ana komawa kansa to kaga wannan wani abu ne wanda musulunci ya kawo na maslaha wanda babu shi a cikin sauran mu'amaloli ko cikin sauran sadakoki fa innal insana rubama yadribu fi sabilillahi malan kathiran ta iya yiwa kaga wani mutum ya ajiye dukiya mai yawa ko ya sanya dukiya mai yawa saboda Allah yana ta bayar da shi sadaka sadaka thumma yafna sannan mutumin kuma sai kare mun gane ko ko mutumin ya kare ko dukiyar da ya ajiye ta kare ko ma shi mutumin da ya kare in mutum ya kare sadakar da yake yi yanzu akwai waɗanda sun saba kowace akwai wanda kowace rana sai sun yi sadaka ko akwai bawan Allah garin nan kullun sallah su bayi inda yana garin sai mutane sun tara kofar gidansa ko masallacin gidansa yana yi mutane sadaka akwai wanda suka saba kowace mai sunanta juma'a za su tara yara almajirai su ta ba su sadaka su tara mutane ka gansu mabarata akwai gidajen da muka sani suna irin wannan amma yanzu ana yi ba sai na kira sunan gidajen ba na san wasu sun san su ana yi yanzu me yasa mai gidan ya rasu ko ƴaƴan kuma ba za su iya marawata ne watakila su ba za su ko ba su da halin yi ai kaga yanzu wani sadaka ta kare ko ina ma a ce masu yin wannan aikin wakafi suka yi inda wakafi suka yi suka dasa wani abu reshen ne ake tsinka amma tushen yana nan wallahi ko sun mutu ya ci gaba masu kudin ba su da wayo Allah ya ganar da su su yi wa kansu amfani a cikin dukiyarsu to musulunci ya kawo wannan saboda maslaha da ba za ka same ta a cikin wata sadaka ko a cikin wata kyauta ba ta iya yi wa mutum ya aje dukiya mai yawa kullum yana bayarwa bayarwa bayarwa sai kuma mutumin ya kare in ya kare fa talakawa kuma sun kare ne fa yahtaju ulaika alfuqara taratan ukhra wani lokacin kuma daban sai zamanto talakawa su kuma suna da bukatan a cigaba da basu a rasa yanzu suna kewa suna cewa oh da wani yana nan da yanzu muna samun abu na tun dan na koko to zuwa ne ya kare kuma bai yi wakafi ba ويجيء أقوام آخرون من الفقراء فيبقون محرومين imma waɗannan talakawan sun kare to sai kaga kuma daga baya waɗansu talakawan sun sake bullowa ai ba a rabuwa da talakawa a duniya ko sai kusan kiyama ne zaka yawo da kudin ma ka rasa ne karɓa an ji annabi sallallahu alaihi wasallam to sai kaga kuma talakawa wasu daban su mayan sun zo fai ba kauna maharumi yanzu su sai su wanzu kenan an haramta musu abin da wancan alhajin da yake saboda yanzu ya ƙare fala ahsana wala anfa'a lil ammati min an yakuna shay'un hafsan lil fuqara wa abna'is sabil sai ya zan babu abin da yafi kyau ba abin da yafi amfanarwa lil ammati ga dukkan gamagarin jama'a mabukata min an yakuna shay'un habasan a ce an samu wani abu na dukiyarsu turke shi aka yi an tsare shi lilfukara'i wa abina'is sabil ga talakawa da kuma 'yan hanya ga shi a dinga ba su tusrafu alaihim manafi'uhu amfanin da ya fito daga jiki shi za a dinga ba su wa yabqa asluhu ala milkil waqifi amma tushen kuma yana nan a mallakar wanda ya sa wakafin shi yasa nace hannu daya yana rike da shi kuma hannu daya ya sake musu ya rike tushen ya bar musu tsolan suna cira reshen tushen nasa ne yana rike da shakayensa ba wanda ya isa kuma ya yi otherwise shi kuma reshen shi suke ta tsinka kuma ko baya na yana nan amanna a hannunsa ko ya rasu wakafi ke kamar dai kwatancen da na bayan na bishiya ka ce wannan bishiyar taka ce baka aminta ita wannan bishiyan baka yadda ka sanya ta ne fi sabilillahi talakawa kullun idan kowanne lokaci idan ta yi ƴaƴa talakawa su zo su tsinka ko kuma a zo a tsinka a babba su duk abin da yake kai a tsinka a rarrabawa talakawa amma kada wani ya taba maka bishiyar ka baka amince ba ko baka da to idan ka mutu kaga wannan bishiyar tana nan yanzu a dinga cira ne ana ba mu talakawa ma dama tana nan ladan ka yana kamar ka investin din kuɗi ne ko kuma ka ajiye wani gida na haya ba gida na haya ba ka ajiye wani gida fi sabilillah sai ka ce wannan gidan gida ne duk bako idan ya zo ba shi da inda zai kwanta baya son zuwa hotel to a zo a buɗe masa wannan gidan ya kwanta ya kwana abinsa kashi gari kuma ya wuce ko iya kwanakin da zai na hutawa ya tafi baka yanzu wani ya canja maka shi ba ya zama wakafi yanzu kaga za a yi ta zuwa ana kwana kana samun lada ko investment ne na dukiya ka bayar ka ce wannan kasuwar ko wannan kamfanin ga ma'aikatansa an riga an gama tsare-tsare yadda zai ci gaba kuma yana nama'i ba karewa zai yi ba don babban abu shi ne dinga samun nama yana yatsu abin da ake samu a jikin riba sai kai wani tsari a kasashe kashe uku kashi daya a bude masa asusu daga ciki za a dinga biyan albashi na ma'aikata har shekara ta kewayo kashi daya shi kuma a sake ƙara jari a kan kamfanin don ya ci gaba da bunƙasa kashi daya kuma a dinga bayar da shi a ɗalibai masu haddan alkur'ani talakawan nan da ba su da kokobu a rika ba suna samun cika cikinsu a jiya ta kwami kayi wakafi mu wannan sabon wato har yanzu masu dukiyar ba su waye akan wakafi ba wallahi za ka ga mutum babban attajiri Allah ya masa tagomashi ya masa wadata kuma kaga Allah ya sanya masa ƙauna na yin ayyukan alkhairi a zuciyarsa kuma yana iya bakin kokarinsa yana yi yana yi amma daga lokacin da ya faɗi ya mutu kuma shikenan kash ina ma da a ce yayi tunanin wakafi ya samu wani abu daga cikin dukiyar tasa ya ajiye shi ya rike shi ko yana kabari yana rike da tushen kayansa kuma ladan yana ci gaba shi suka kasashen larabawa su da suka waye wallahi zaka mamaki irin manya-manyan kamfanonin da suke da su shi ya saka saboda tsabar abin ya yawa a wajensu yanzu kamar ƙasar saudiya tana da ministry guda ministry federal ministry da take da sassa a jihohi jihohi jihohi da take gudanar da shi'unul auqaf wizaratu shi'unul auqaf ministry ce ta kanas an sa mata ministanta da ma'aikatanta da ba abin da suke sai hidimar wakafi in kana da wani abu na wakafi sai ka ta'allaka da su kuma abinka za a kiyaye maka bi izin lallaki kuma kaga abin bai tsaya iya yadda yake ba in kamfani ne yana ta yako yanzu mafi girman wakafi wanda aka bayar ita ce wakafin da wani ana ce shi suleiman al-rajahi ya bayar wanda tijo wanda yake da empire babba dukiya ce Allah subhanahu wata'ala ya hoda masa wanda ya fara tun daga ƙasa Allah kuma ya sanya yaɗo a cikin al'amuransa ya yi shekaru da yawa don a lokacin da ya bayar da wannan wakafin ma kamar shekara uku ko hudu da suka wuce ko abin da ya kama da haka wakafi duk dukiyar sai bayar da ita wakafi in banda kaɗan da ya ɗiba ya ba ma iyalansa amma abin da ya bayar na wakafi a wancan lokacin wakafin nasa da ya bayar ya wuce 9 billion dollars ba miliyan ba fa 9 billion dollars kamfanoni ne yana cikin estate management yana hadda kafan hadda bankinsa a wajahi bank wanda yana da branches a kasashen turai da ina ne da ina ne banda waɗansu abubuwa da yake da su gonakai shi yake da mafi girman kamfanin dibinai gonakan dibinai da suke packaging ɗin dibino duk wannan ma ya haɗa ya ce shi kuma dibina iya waɗanda za a dinga ba wa alhazai da masu gumara to me yake nema Allah ya riga ya bashi sai ba mu ƴaƴansa kadan yace kuma ku je ku rike wannan ya ishe ku wannan kuma sai ya wayo ya dabara sai ya tirke shi makansa tun yana raye ya zaman to banda gidan da yake zaune a ciki bai da komai kullun kuma harami yake zuwa ya wuni wannan yayi dabara wallahi wakafi kenan karka kai abin nesa ba wai sai masu kudi ne suke wakafi ba talakawa ma za ku iya wakafi kuma talakawan za ku yi wakafi ini karaya ce take sawa ake gagarayya yanzu nawa ne yake daukan a tona rijiya nawa za a kashe yanzu a tona rijiya misali na'am ba bohol ba rijiya ta mata gargajiya dubu dari da hamsin kama na anguwar ko to ka dauke shi a ranci ɗin dubu dari da hamsin zuwa dubu dari biyu in ka tona rijiya ya wakafi ce ina fata mun gane tona rijiya wakafi ne yanzu don allah yanzu idan aka ce a nan masallacin wanda suke zaune a nan gabana akwai waɗanda na san su ai alhazai ne su kaɗai ma za su iya tona rijiyar gudanarwa rai Allah kaɗai sani to za a ce mu talakawa talakawan kowa ya zo shi ya kawo naira dubu biyar wanda zai iya kawo dubu goma ya kawo dubu goma wanda dubu ɗaya zai iya kawo ya kawo dubu ɗaya sai aka haɗu misali a ce wani satin muga cewa an zo da dubu ɗari da hamsin nan kowa ya kawo gudunmawarsa ya yi iya ƙarfinsa fi sabilin lahi na tabbata in an sa a zuciya rana ya tauza a kawo 1,150 to sai mu ce ajiya to na rijiya waƙafi ne muka yi fi sabilin lahi kaga komun mutu muna da lada sai mu ɗan huta mu ɗan numfasa sai bayan wata biyu ko wata uku sai mu ce a sake kawowa kuma duk to idan aka yi wata uku uku sau hudu a cikin shekara mun yi rijiya nawa mun yi rijiya guda hudu to me zai saka ba za a yi ba karaya data kuma ta nawa kake sawa da kudin mtn nawa suke kwace maka na zalunci to kaga yana da yawa a sa wakafi a rai wallahi al'azim akwai abubuwa da yawa al'umma za su iya yin sa in sun yi niyya abubuwa ga sannan auqaf akwai ababen da za a magance su ta karkashin wakafi suna nan da yawa yanzu misali ana da yara marayu zaka ga a anguwarku kowa in yi waiwaya zai ga akwai yara marayu da ba su da gata an bar su ba mai kulawa da su babu makaranta babu gata babu irin abubuwan da ake bukata na kulawa to me zai hana al'umman musulmi a masallatayya sai ce to yanzu mu kokari mu kafa wata wato wani wakafi mu kafa wakafi mana na marayu matsalan ba wai a tara kuɗi a azumi a babba su shinkafa kwano bibbiyu da yadin sallah wannan ma alhamdulillah alheri ne an ɗaibe musu kewa to amma kulawa da rayuwarsu ne wanda kullum fa na iliminsu da kulawa da lafiyarsu da makamantansu wallahi za a iya magancewa al'umma wannan ya jefa nasa lokacin da ka samu dan wani sarari ka jefa ko kuma a cikin albashin ka kawai sai ka sanya in kai dan albashi ne ka ce kowane wata sai ka ɗiba wa kanka abin da ba za ka ji kyashi ba wanda kuma za ka iya ka ce kowane wata zan ba da naira dubu biyu matsala kana ɗauka minimum wage a dubu saba'in ne in ka cire dubu biyu a wata ɗaya ai ina tsammani ba ta kai kuɗin katin mtn ɗinka da za ka samu na wata ko duk tsamulmalarka to sai ka ce dubu biyu ka sanya ana yin haka a ce to wannan asusun za a ajiye shi shekara guda muna muna ajiyewa dan kasuwa kuma duk lokacin da ya ci kasuwa ya zo shi ya jefa sai ku mamakin kudin da aka sa to sai a ce yanzu wannan kudin wakafi za a yi da shi ba bayarwa za mu yi mu laraba shi kenan a saya musu buhunan shinkafa a saya musu kayan sallah kudi kuma ya kare tas ba shi za mu yi ba sai a ce za mu je mu yi investing ɗinsa hannun jari za mu saya ko kuma wani abu zami kasuwanci zamu dinga yi wani mutumin kirki da aka amince da shi yana kasuwa ya san kanta a yarjejeniya da shi sai a ce zamu baka wannan kudin zaka dinga juyawa na marayu ne a ciki mun yadda a cikin riba za a kasa riba kashi kaza kai kashi kaza shine naka percentage ka amince da haka sai ce na amince to kullum zamu dinga lissafin alƙaluma je ka kasa ka hada da jarunta a dinga juyawa mu ya za a dinga samu to kaga daga cikin wannan sai a dinga karba uwar kudin tana nan amma yanzu abinda ake karba din shi za a dinga zuwa ana dawainiya kudin makarantar sai a biya musu a ciki in magani ne a biya musu a ciki in wani abu ne sai a yi musu a ɗaiwaru waɗansu a anguwa sai a waru waɗansu da suka kowa rashin gata sai a dinga kulawa da su don Allah mutane ba su yi wa kansu alkhairi ba wata ran wannan abun yana tashi yana tashi sai kaga ya kai kudin da za ku kafa kamfani na ayyana kamfanoni nawa ne a saudiya wanda yake wakafi aka yi to kaga wannan shine asalin wakafi ka tsare tushen amma ka ba da reshen ana tsinka to kaga abin zai dinga wanzuwa ko wanda ya yi yara su abin yana nan talakawa na mora shi ma yana ɗiba yana samun ladansa maimakon a ce ya rike bai yi wakafi ba daga ya mutu magada sun ɗebe su ku fantamawa za su yi dama suna jin haushin alhaji baya ba su yadda suke so shi ke su je su kashe kayansu talakawa sun rasa shi ma kuma ya rasa an yi biyu babu ko? amma in yau kafi ba talakawa sun ci gaba da samu shi ma kuma yana samu bi izinillah har yanzu Uthman ibn Affan radiyallahu anhu yana iban lada na wakafinsa ku duba dai lokacin da aka yi hijira shekara 1447 aka yi hijira to tun shekarar da aka yi hijira watanni ne kawai mutanen makka ba sa jin daɗin rijiyoyin madina saboda ruwan nasu yana da zaratsi ba irin nasu na makka ba da yake kwakwagowa a cikin dusi akwai rijiya guda ɗaya amma tana hannun yahudawa mallakar wani bai yahude ne ana ce da ita bi'in roma ita wannan rijiya ruwanta yana da daɗi hasali ma du a madina a lokacin ba rijiyar ta kai ta yawan ruwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma sai rawa yake baka ba zuwa za kai ka jefa gugar ka ba a'a ba yahude matsayaci ba zai baka kyauta ba duk guga da kudinta in baka da kudi sai dai kishi ya kashe ka in dan rijiyar sa ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa zai sai wannan rijiya sakamakon sai zama aljanna a wajen Allah Usman ibn Affan yaje ya taya ta sai aka ce masa ba za a sayar masa ba sai dirhami dubu talatin da biyar dirhami dubu talatin da biyar Uthman ibn Affan ya saye ta a wani kaulin cewa aka ce bai wuce cewa ce rabi zai sayar masa usman sai ya yadda ya ce za ka sayar mun rabin ya ce ya ce na yadda nawa za ka saya ya faɗi kuɗin da yake so sai ya saya to usman ibn affan sai ya ce a rana ta amma za mu raba yau tawa gobe tata akan haka aka yarjejeniya ya ce muna amince akan usman shi ma ya ce kasuwanci zai yi shi Usman ibn Affan a rana ranarsa sai ce kowa zo ya diba kyauta kowa zo ya diba sai mutane su diba su diba su diba su aje hatta na gobe da Yahuda ya ga baya ciniki sai ya fahimci cewa makida Usman ya masa sai ce in kana son sanin rabin ma ka saya yace nawa zaka sayar mun suke ciniki ya saya shi kuma sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayar da ita waqafi ga Allah subhanahu wataala kuma har yanzu rijiyar tana nan har yanzu rijiyar ana jan ruwa a cikinta hasali ma rijiyar sai ta zamanto a gefenta akwai fili a da a wancan lokacin wanda aka yi daddasa itatuwa ana matsu bayi usman ya saya ana bayi to daga baya sai ya zamanto a sabuwar saudiyyar nan wajen yana nan development da ake ne na gine-gine gine-gine da ake yi kuma tsakiyar gari gashi abin nan kuma a ga lambu sai aka yi ciniki sai aka saye shi da tsada rijiyar na nan an yi wayarin ɗinta ita sai aka ɓatar da ita amma sai aka wayarin ɗinta tana ba da ruwa a wani yan karkara a cikin madina har a yanzu amma duk inda ake samu shi kuma kyauta ne duk wanda aka masa wayarin daga nan kyauta ne don a wanzar da wakafin usman ibn affan shi kuma kudin da aka sai wannan gefen filin sai aka je aka gina waɗansu manya-manyan hotels na saukan alhazai da tsorakinsu amma sun in ka shiga biya za ka yi kudin kuma sai a dinga amfani da shi a irin abin da usman ibn affan yake so ya amfani da shi masalihul umma ka duba tsawon zamani an shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da usman ya bada kyauta da za ta buje shi usra yace ma dara usman ma fa'ala ba'da yau da Usman zai yi wani abu wata kato arama bayan yau ba zai hana shiga aljanna ba da haka wakafi yana da fa'ida bala ya ce mashiru'iyyatuhu kad hatsan nabi sallallahu alaihi wasallama alal waqafi wa raggaba fihi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kwadaitar wato ya zaburar da mutane dangane da wakafi kuma ya kwadaitar da shi kamar yadda ya zo cikin hadisin abu hurairata radiyallahu anhu annar rasula sallallahu alaihi wasallama kala manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idza mata al-insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin idan mutun ya rasu fa aikin sa ya katse sai dai ta hanya uku ne kawai zai iya samun lada ai wa an laysa lil insani illa ma sa'a aikin da kai shi zaka sallada akan sa in ka mutu kuma fa wani aiki zaka yi aikinka ya ƙara kenan ko to amma akwai wani aikin naka da yake naso shi yasa kace sadaq abin nan abin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sadaqatin jariya sadaka wacce take gudana kamar wakafi da kai in ka sanya wakafi abin yana ta ci gaba yana ci gaba yana ci gaba to da zai dauki shekaru irin wanda ya dauka na bi'ir Roma yanzu shekara 1447 Usman yana samun ladansa ko ba san karewarsa ba sai Allah to kaga kana ta samun lada kana kwance kabarinka ladan yana samu wanda ya zo shi ya ruwan ya sha lada wancan ma ya sha lada nawa suke amfana da shi a kullum au ilmin yuntafa'u bihi ko kuma ilimin da ake amfani da shi mutum ya karantar da ilimi malaman da suka yi tadwin littattafa an yi rubuce-rubuce ko an karantar kuma mutum ana ta amfani da wannan ilimin duk wanda ya aiki da ilimin da ka karantar da shi ya sami lada kana da irin ladan da aka bashi don haka karantarwa tana da fa'ida ainihin da gaske idan ka duba sai kaga waye kai manzon Allah lada sallallahu alaihi wasallam waye kai annabi lada dan gatan Allah au ilmin yuntafa bihi a wajen wa aka samu annabi ne shi ne mu'allimul umma iliminsa daga wajen Allah yake sannan kuma mala'ika jibril ne ya karɓo shi kuma ya koyar da annabi allamahu shadidul kuwa zumin rotin fastawa annabi kuma shine koyar da al'umma don haka su mu da aka tsora mana takalifi mu mutane da aka tsora mana takalifi dan a gwada mu yi bari irin wanda ba tsora wa mala'iku ba mu ne yanzu muke da wannan garabasa don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya karanta da ilimi duk wanda ya aiki duk aikin da mutane tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'a duk mutumin da ya aikin kirki karkashin musulunci da imani ya samu lada kowane irin aiki ne annabi yana da irinsa to don Allah wa zai kai annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga au ilmi yun tafa'u bihi kai ma in kai kana da gurgurdan naka bi iznillah awwaladin salihin ya da'u da ko kuma da na kirki wanda ka tsora shi a tarbiyyar musulunci yake maka addu'a ba ya tsaya ga addu'a ba ai alwaladu min amali abihi ko ko min kasbi abihi ai shi da yana daga cikin aikin babansa ma'ana aikin mahaifansa sun bashi tarbiyya ta musulunci to idan wannan dan ya ci gaba da ayyuka na kirki duk ladan da ya samu ko da a ce yanzu nagartarsa ta wuce ta iyayen al'amuransa sun faɗaɗa sama da yadda ma iyayen suka ɗora shi amma tun da su ne ɗan ba to da aikin da ya samu na alkhairu bi izin lai ta'ala suna da lada ba sai ya tsaya ga hudu a kawo hasali ma in ya samu aljanna sama da tasu Allah maɗaukaki su ma zai elevating status ɗinsu ya kai su waccan aljanna a dalilinsu wallazina amanu wa taba'atkum zurriyyatuhum bi imanin alhaƙana bihim zurriyatan wa ma alatinahum min amalihim min shay za a daga darajar su to kaga nan awwaladin abinan sadaqatin jariya malai ce was sadaqatul jariya wannan sadaka mai gudanar nan hiyal waqafu shine waqafi Allah ta'ala ya faɗa cikin surati yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu sai ce mai wa'asararun wa'asararun ya ake nufi asararun abinda suka bari a baya abinda suka bari a baya inna na hayun na hannun hayil mauta mu ne muke rayar da matattu wani tubu ma kaddamu ma na da mutane babu su yanzu an ba su rai sun zo duniya wani tubu ma kaddamu kuma muke rubuta abin da suka aikata na ayyukan alkhairi za a ajiye musu sai Allah ce wa atharahum da abin da suka bari a baya shi ma za a ci gaba da rubutawa sadaqatin jariya aw waladin salihin yad'una aw ilmin yuntafa'u bi ya shiga cikin wa atharahu haka idan mutum ya bar bayan banza sakacin sa ya saka aka lalace balle a ce shi ya dora su akan wannan turbar to haka nan duk yadda suka yi yana da zanubi waƙafi abu ne mai kyau wani bin umara ƙala daga abdullahi ɗan umar allah ƙara musu yarda ya ce a saba umar arban da khaibar umar ibn khattab ya samu wata ƙasa a khaibar ma'ana ya samu gona lokacin da aka yi yakin khaibar shekara ta bakwai gonakan khaibara suka zama ganima maimakon a fafari mutanen khaibar sai manzon allah ya musu adalci sallallahu alaihi wasallama ya ce to yanzu za a bar ku gonakan nan za a yi employing ɗinku ko a matsayin ma'aikata ne ruka kula da gonakan kuma za a dinga ba ku rabi haka shi annabi ya gonarsa gonakansa za a dinga ba ku rabi duk abin da kuka samu na profit to sai a raba biyu ku ɗauki rabi an ba ganima ce ba a wancan lokacin ba a irin haka in kuka ci mutane da yaƙi ba kuwa ma barin su karkashe su kuke duk kuma su zama bayi ku fafaru wanda kuka fafara duk su bargon amma ce ku zauna a gidajen gonakan ma ku ci gaba da amfani da su abin da aka yi sai ku ɗaurabi mun ba ku sallallahu alaihi wasallam to sauran sahabbai ma an babba su wanda suka je umar bin khattab shi ma ya samu gona shi da aka bashi tasa fa'atan nabiya sallallahu alaihi wasallama ya sta'amiruhu fiha sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana neman umarninsa ai kama a ce yastashiruhu ne to sai ce yasta'amiru wato yanzu tun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in wajen sa abin da ya faɗa maka kawai ya zama umarni ma yake so annabi mun umarni mai zangi kage yana da kyau kenan wanda kage yake gaba da kai ko mutanen kirki kaje kai shawara da su akan wani abu ma wanda yake min al-umur al-khassa wanda yake naka faqala sai manzon Allah wato sai Umar bin Khattab ya ce ya Rasulullah ya manzon Allah inni asabtu ardan bi khaybar ni ma na samu gona a khaibar lam usib malan qattu huwa anfasu indi minhu ban taba samu wata dukiya da tafi shi daraja ba wannan gonar da na samu ban taba mallakar wata dukiya da ta kai ta kima da daraja ba anfasu daraja kenan fama ta amuru bihi kaga ba mashawara ne ba me kake umarni nayi da shi duk abin da kace shi zan yi ya manzon Allah kada sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in shi'ta kage yanzu annabi sai ya rangwanta masa kage shi cewa ya ce fa ma ta'amuru bi me kake umarni domin manzon Allah ta'ala abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bashi majali na ya iya daukan shawaran ko kuma ya canja wata inda annabi kawai kai tsaye wani abu ya faɗa to yanzu ya zama umarni umar bai sai saba ba mun gane duk da cewa shi umar abin da ya kawo shin kenan to amma domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi dama sai ya ce in shi ta in ka ga dama yanzu annabi ya ta'allaka abin da zai faɗa ga mashi'ar umar an baka dama in ka ga bata maka ba kenan ka canja mata ko ka nemi a canja maka wata bayani to yace in shi ta in ka ga dama habbasta aslaha wata saddakata biha ka tsare tushenta kai sadaka da ita mun tuna bayanin baya ko ka tsare tushenta kai sadaka da ita qala abdullahi dan umar yace fa tasaddaqa biha umar sai umar bin khattab ya sadaka da ita yace ya bada ita fi sabilillah sai sanya sharuda annahu la yuba'u asluha ba za a saida ta ba shi wakafi ba a sayarwa ba a sai da wakafi in wani ya ce ga wakafi na sanya kaza wakafi to ba za a sayarwa gida ne ga shi na sanya shi wakafi to ba za a ba wanda ya sai sayar ma sai dai in dalilin sayarwan ya zo wanda ba makawa matsalan ya so mu lalacewa ba kudin da za a gyara to sai a sani da shi sai a je a sake sayan wani gidan da bai kai shi ba kun ga an sake komawa dai baya ko irin dadin aka koma ko kuma misali hanya ce ta zo ta ta wajen za a yi fashi ka isa ka ce a gwamnati ta zo buldoza to don haka sai a ce to kimar da ake yi a zo a yi kima sai a yi kima sai a karɓi kuɗin an sai da shi kenan sai a koma wani waje kuma sai a je sai a kuma saya irin wannan gidan ko a sayi kamarsa ko wanda bai kai shi gwargwado abin da kudin zai saya mun gane ko ko kuma matsalar lokacin da aka sayar sai aka ga ya lalace ne aka sayar kudin kuma ba zai sayi wani gidan ba to ya za a yi sai a je a duba wani gida wanda yake shi ma na hubusi ne sai a sa kudin a cikin wannan gidan misali ga wani gida shi ma na hubusi ne sai a ce to yanzu ga wannan gidan ba zai sai wani gida ba yaya za a yi a sake inganta wannan gidan da wannan kudin ko kuma shi ma wannan gidan a saida shi sai a haɗa kudin sai a je a ƙara sayan wani wanda ya fi su gaba ɗaya kaga dukka dai waɗancan mutum biyun da suka sa hubusi a gida musamman idan manufarsu iri ɗaya ce ba a canja manufa idan ya ce manufan nan ta baƙi ne manufan nan mahaddata ƙur'ani kawai za a dinga bawa suna zama manufan nan a dinga haya da shi kudin ana yin kula da masallaci da shi matsala to akan haka za a tsaya shi hubusi ba a canja masa manufa mun gane ko kuma ana tsayawa a sharaɗin da mai hubusin ya sa mai wakafin ya sa hubusi wakafi da abu ɗaya ne ba nasu ɗaya to kaga wannan yana nuna kenan ashe wanda zai sanya wakafi yana da dama ya sanya sharadi shine na Umar ibn Khattab ya sanya annahu la yubahu asluha ba za a sai da tushen ta ba wala yurathu kuma ba a gadanta idan mutum ya riga ya sa waqafi to bayan ya rasu fa wannan abun ba dukiyar Allah ce yanzu dukiyar al'umma dukiyar waɗanda aka ayyana waqafin domin su har a yanzu ma akwai wanda suke sanya irin wannan waqaf sosai da gaske sun sun saba yin sa a kasashen larabawa musamman kamar kasar saudiya da kuwait khalij na khalijul arabi wallahi sun saba yin wakafi sosai da gaske suna yi kage irin wannan mu'assasatul khairiyya ana ta gudanar da su ne da kudaden da ake samu na wakafi kudin wakafi kaga kudi an tumbula an yi kaza su sun saba yanzu kaga irin masallace masallace da ake ta gigginawa kaje an ce a can an gina masallaci a yayin an sa wakili ana turowa kuɗi ana gina masallaci wallahi duk wakafi ne suke yi kuma karka tsammata wai mutane ne masu kuɗi a'a wasu ma'aikata ne irinka yan kasuwa ne kanana irinka daga cikin albashinsu ne suke saving suna cira suna cira suna cira suna cira in ya kai wani munzali sai su turo su ce a musu kaza kaga masallaci an gina a ƙauye an gina masallaci a gari kaza an gina masallaci a gari kaza wakafi ne duka ko su ce sun sanya wakafi makansu ko su ce sun sanya makafi a mahaifinsu ko sun sanya wakafi a mahaifiyarsu ko sun sanya wakafi a kaza ko kuna murna ko kun kashe sa kudinku kuna ta sayan data da shi da kudin MTN su kuma wadancan sun kawo kudinsu kun gina masallaci ya kuna ta ibada ana ko ashe irin ladan da kuka samu kuma ana kai musu sun fi ku dabara sun fi ku iya sarrafa kuɗi sun fi ku fahimtar ma'anar kuɗi to umar bin khattab sai ya sanya sharri wala yurathu ba za a gada ba dan ba a gadansa wala yuhabu ba a kyautarsa ba a kyautar wakafi ba a kyautarsa eh misali yanzu mutum ya gina makaranta sai ya ce wakafi ne wakafi ce makarantar a sanya ɗalibai a dinga samun kuɗin da ake samu a ciki ana ƙara faɗaɗa al'amura na makaranta da abin da ya kama da haka to a iya na za a tsaya kuma bai halatta wani shi kuma ya zo shi ya ce a'a makarantar nan ne na rike ta ina samun kuɗi ina zubawa a aljihuna ina ce ba ne ba an karya ka'idar wakafi mun fahimci bayanin ku wala yuhabu kala wannan duka annabi ne sallallahu alaihi wasallam masa karin bayani a bisa waɗannan sharadi don haka dan Umar sai yace fa tasaddaqa Umaru fil fuqara'i Umar ibn Khattabi sai ya dauki waɗannan sharuɗa sai ya sadaka da wannan gonar tasa sai ya ce abinda zai fito a cikin gonar a rika bawa talakawa fuqara wa fil qurba daga cikin danginsa su ma a dinga ba su wanda suke mabukata wa firar tabi in har an sami kuɗi a ciki da dama wanda za a iya fansan wani musulmi da yake cikin bauta a yi a fanshe shi wa fi sabilin in an samu wani kuɗi daga jikinta ana neman gudunmawa da za a je jihadi a yi tanadi da shi wabinin sabil in ɗan hanya ya zo shi yana da bukata a iya cira daga cikin wannan gonar a bashi guziri waddaifi bako idan ya zo yana bakonta shi ma a iya ɗaukan diyafarsa kwana uku ne wala junaha sai ya ƙara da wani sharaɗin ya ce babu laifi alaman waliyaha ga wanda ya jibinci gudanar da gonar ai ba za ta zauna ita ɗaya ba dole da mai kulawa da ita ko akwai manaja da ma'aikatanta to ya ce babu laifi ga wanda ya jibinci kula da ita an yi a kula min habil ma'arufi ya ci shi ma daga ciki bisa abin da aka sani ba tare da israfi ba ba tare da koro ba ya ɗauki buƙatarsa wanda zai ci da iyalansa babu laifi in an sanya ka an ce wannan wakafi ne makaranta ce wakafi ce to ba kawai za a zo kuma to makaranta wa zai karanta ina dole sai an biya ma'aikatan haka ne ko sai an biya su wanda za su karanta sai an biya su to kaga daga jikin wannan abin da ake samu sai a dinga biyan su shi ma waɗanda suke gudanar da wannan babu laifi su ma su dinga ɗaukan wani abu daga cikin gwargwado shi yasa aka ce bil ma'ruf kenan abu ya koma zuwa ga urf isa gurgudu shi yasa a cikin auqaf yanzu misali can wizaratul auqaf daga cikin abin da ake samu na wakafi ma'aikatan da suke ciki ake biyan su ba lalle sai gwamnati ba daga abin da ake samu daga ciki sai a dinga biyan ma'aikatan da suke wannan ɗawainiyar auyi da ima sadiqa umar sai ya kara ma da wani sharaɗin ya ce ko kuma ya ciyar da wani aboki aboki ne ya zo shi wajensa talaka shi ma sai ya dauka ya bashi tun da kaga shi nasa misali ai gona ce ko ya zo shi gona ya kawo ziyara ya gona sai ya dan ciro wani ba ciki ya ce to ga wannan je ka da shi gida babu laifi mun gane ko amma ya ce ghaira mutamawilin fihi da shi da abokin nasa ba wai suna ƙoƙarin rike shi a matsayin wata dukiya ba ne ba ɗiba za su yi mutamawil wato ka rike shi ta kaza humalan kenan ka rike shi a matsayin kuɗi ka rike shi a matsayin wani abu wanda kai ma yanzu ka yi jari ka cika aljihun ka faka-faka sama da buƙatar ka kai ma za ka je ka sayar kuma ka samu saura ai za ka je ka ci ka samu sauran da za ka sayar a ba haka ake buƙata shi yasa aka ce bil ma'ruf kaga ba mu israfi kenan a ciki ashe kenan wanda ya sanya wakafi ya halatta ya sanya me ya sanya sharadi kuma dole a kiyaye masa sharadin nan matukar sharadin bai saba ma umarnin Allah da manzansa ba a sanya sharadi ba a sanya wakafi a cikin abin da yake na haramu ba a sanya misali kamar wakafi ne ya sanya gida ne ya gina sanya to gashi yanzu wannan na ba ku shi wakafi ku kula da shi baki idan sun zo su a sanya abin nan a ciki waɗanne irin baki ko yan dj ma to yan dj ma kuma ai baki ne yan dj ma idan sun zo da kayan kidan su za su dan yi wasa a cikin gari to kaga wannan ya saba ma Allah mun fahimta yaushe zaka man awa muhdithan duk wanda ya ba da mafaka ga wanda yake dan bid'a wanda ya kaga sabon Allah annabi ya ce Allah ya tsine masa kaga bi halatta ba bashi mafaka ko to na sai a ce banda wannan an soke amma sauran sharuɗa da za a sanya wanda bai saba ma Allah da manzansa ba babu laifi sai a kiyaye masa ko bayan baya to ma da yace ma yuqafu min al-ayan wa alaman ya kulul waƙaf abinda ake waƙafinsa na a ayan ne a ayan asalin abu kuma ga wane ne ake sanya waƙafi ƙalibin hazam ibn hazam al'andalusi yake faɗa cikin almuhalla ya ce walwaƙafu ja'izun fil usuli waƙafi ya halatta a cikin abin da yake na tushe minar duwun in ma gidaje ne wal aradin ko gonakai duk ana iya sanya wakafin su eh duk ana iya sanya wakafi ko fili ma fili ma zaka iya sanya wakafi kane kake da filin kato jikin masallaci masallacin kuma bashi da parking space kullum an zo kan hanya ake cika motoci masallaci sai ka ce to wannan filin naka ka bayar da shi waƙafi iyama domin masallacin da ya zamanto fili ne da za a dinga ajiye motoci idan an zo ko kuma idan za a yi taro na masallaci ga fili sai ka sanya shi waƙafi aka ba wanda isa ya gina ma haka za a bashi a matsayin waƙafi ko ka ce gashi wannan gonar ka ce ka bayar da ta waƙafi filin idi to a filin idi fa take a filin idi za ta zauna ko gine-gine sun kewaye a ce ta yi gife yanzu yana tsada a wannan gun a filin idi ne aka za a bari sai dai abin da ya zo shi lama hala to na za a iya tahawudansa waje ya gama cikewa ana samun kunci kafin a shiga to sai a saida shi sai a tafi wani waje kuma sai a sake sayi wani fili na idi shi ma da wannan kudin to da haka shi wakafi abinda yake ana yin sanifil a ayan ba a ba da wakafi ba a ba da wakafin kayan abinci ko kuɗi in ka ba da kayan abinci lal ai cinyewa za a yi in ka ba da kuɗi kawai raw cash ka ce ga wannan kuɗin da yake cikin bankin nan ko ga wannan kuɗin ka bayar da shi wakafi ne a iya kuɗin kawai a dinga duk wanda ya zo shi bukata a dinga bashi daga ciki a yawa karewa zai bai zama wakafi ba wannan ya zama sadaka ce ke sadakatun ne ko hibatun min at-tabarruat sadaka kawai ke kai sadaka ba wakafi ba waƙafi a fil a'ayana ake yin sa asalin wani abu wanda ake ganin sa wanda za a iya rike shi a turke shi trailer ce investment ne a kamfani bishiyoyi ne na amfanin gona wani orchard fili ne gida ne da makamantan irin wannan ana yin sa ne fil a'aya shi yasa ce minan dura wal arabin bima fiha minan ghiras fili da ma abin da yake cikinsa na dashe da aka yi yana da bishiyoyi walbina'i ko kuma yana da gine-gine in ka na fiya idan har akwai a ciki in ka ba da fili to abin da yake cikinsa na dashe da aka yi da gine-gine duk shi ma ya fada ba za ka ce ka ba da wakafin fili kuma ban da ginin da yake ciki ba kaga ba zai yiwu ba an yi tuka da warwara wafil arha'i haka nan wato ana sanya waƙafi ma a cikin littattafa wal masahifi da littattafa duka wadda fatir da littattafa sai da shi daftar littafi ne wanda yake kama a ce volumes eh wani ɓangare na littafi banda wani ɓangare in an ce masahib kuma yana nufin littafin ga baki ɗayansa ma'ana ko da wani ɓangaren littafi ne za ka iya sanya shi a matsayin wakafi sashe ne volume ɗaya ne kake da shi daga cikin volumes da yawa matsala sai ka ɗauko volume 1 da volume 2 ina volume 4 da 5 da 6 ɗin ka ce a ban da shi amma iya wannan ne amma na sanya shi wakafi ga ɗalibai saboda ba a samun littafin ka sa akwai littafin da suke ba a samun su sai in ka je ka wajen manya-manyan abin nan libraries sai ka sami a irin makhdudat nan wanda asal wanda aka rubuta tun ko shi mawallafin ya rubuta ko kuma almajiran almajiransa suka kwafa irin wannan wanda ake rubutawa da kyar din nan suna nan aji an rasa wanda zai dauka ya buga ko kuma kaga an samu wani copy tsohon Allah ya ji kan malam ko wata ranar taba je ya faɗa Dr. Ahmad na bayarwa university ya ce lokacin suna jami'atar islamiyya sai aka yi gwanjo aka yi gwanjon littattafa aka fidda waɗansu littattafa daga wani tsohon makaranta wata maktaba ce ma sai ake gwanjon littattafa ya so yana duddubawa yana duddubawa sai ga wani littafi sai ba sha'awa na manta sunan littafin sai ba sha'awa sai ya sai littafin da ɗan kuɗi kaɗan sai da ya tafi gida da shi ashe labari duka ya garwaye madina wannan littafin yana daga cikin littafin da ake gwanjo kuma sanannen littafi ne dama ana raɗe raɗin akwai kofinsa guda ɗaya shi kuma sai sa'a ya faɗa hannunsa ya ce malami na haka ya faɗa ban bai gaya mana wani malami ba ya ce malami na sai ya ce ya kira ne ya ce a naji kana ka samu littafi kaza ce eh yace ka sayar min shi mana sai malam yace malam kafi karfin a sayar maka sai ya dauko ba shi yace wallahi duk Madina a lokacin shi kada yake da kofin to kaga akwai irin wa yanzu wannan littafin sai ka sanya shi wakafi ko kuma idan kana da kuɗi sai ka bayar a buga idan ba su da yawa littattafa ko marigayi grand gadi alhaji Abdulmalik Baffa Mahmud Allah ya ji kansa ai yana da maktaba a nan gidansa a GRA lokacin da yake rayu matasan nan ba ku san shi ba yana da katuwar maktaba littattafa masadir suna nan amma lokacin da yazo zai sai da duk littafan baki ɗaya sai kai su makarantar su ta Kano SAS sai ce ga wannan littattafan wakafi sai kai su can kaga suna nan a cikin library ana karanta ma to duka irin wannan ana yin wakafin su kaga yanzu ka ajiye ne dalibai su dinga zuwa suna dubawa da malamai ma waɗanda suke sanya research duka wannan yana daga cikin wato waƙafi wanda ya halatta wa ya juzu aizan fil abdi fil abidi ana yin waƙafi a cikin bayi ma wasila eh kaga su bayi za su iya mutuwa to amma sai ka ce ka aje wannan bayan waƙafi ne domin su dinga hidima kaza wasila ko kuma makamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Umar ibn Khattab akan ya je lijabi zakka ya je tara zakka da ya je sai wasu mutum biyu suka hana shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin su shine Khalid ibn al-Walid yana da sulke sulke sulke Umar ibn Khattab sai ya ce wannan sulkenka da kake da su masu yawan gaskiya musu kima ka fitar da zakkar su sai ya ce ba zai fitar ba ba zai bayar ba sai Umar ya kai kara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce amma Khalidun faqad habasa adra'ahu fi sabilillah shi wancan aka ce laifi yayi da talaka ne Allah ya wadata shi shi yasa yanzu ya ruwa Allah yace amma Khalid karka ga laifinsa domin shi sulkensa da kake ga masu yawan nan ba wai ya aje su dan kasuwa bane ya aje su ne dan in jihadi ya tashi ya bawa mutane su je su su yi jihadi a sake dawowa ko busi ne ya aje kaga manzon Allah ya ce faƙad habasa adra'ahu to kage na shi makamai ana ajiye su su ma matsayin kubusi a matsayin waqafi wasilah wal khayl ko kuma dawakai suna yawan ajewa dawakai a ce wannan an ajiye shi ne kawai saboda jihadi kaga mutum ya ajiye dawakai guda goma yana kiwatawa ba wai dan hawan sallah ba a'a idan jihadi ya tashi ne wanda ba sai dawakai sai ya ce ku zo ku dauka kowa ya zo dauka in kun yi kudawan wanda su a cikin ya ci gaba da kulawa da kayansa da aje su wakafi ne fil jihadi faqat amma ga jihadi ne ake sanya su dawakai kawo lafi gairu zalika ba a aje dawakai wakafi ga wani abu daban in ba jihadi ba wajaizun lil mar'i an yakifa ala man habba ya halanta mutun ya sanya wakafi ga mutumin ma da yake kauna ko da abokinka ne ya rasu kai kuma Allah ya maka wadata sai kai masa wani abu na alkhairu ballanta na kuma mahaifa eh kana da hali sai kai musu wakafi ka gina musu masallaci in kana da hali ka gina musu rijiyoyi bohol wajen wasu wanda suke wahalar ruwa ka sa musu overhead tank da sola suna ta san shan ruwansu ko ka musu rijiya da za su dinga sha suna shayar da dabbobinsu kana kewayawa duk lokacin da ka ta abin nan ka sake mata yasa don iyayenka su rika samun lada suna kabarinsu tu za ka yi ka yi makanka shi ne ce au ala nafsi ko mutum ya makanka wakafi kai ma kamfaci wani abu a dukiyarka karka yadda kai rashin dabara ka bar dukiyarka wallahi duk abin da ka bari na wani ne fa duk abin da ka mutu ka bari na wani ne fa ba naka ba bakka da lada wai dan ka bar magadanka dukiya baka da lada a inda za a iya ɗan hararo maka lada kaɗan sai in kayi da wata niyya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma Sa'ad ibn Abi Waqqas innaka anta bara warathataka aghniya khairun min an tabarahum alati yatakaffafuna an-nas amma shi ba wai dan kana da lada mai wai mai gwabi ka samu wannan lada dan ka bar musu dukiya ba eh أموالنا لذوي الميراث نجمعها ودورنا لخراب الدهر نبنيها haka Ali ibn Abi Talib ya ambata to don haka kai makanka dabara kai wakafi raba dukiyarka kashi biyu ɗaya bai rabi ka je kai wakafi ka bar musu sauran kai ma da ai baka da shi Allah ya baka su ma Allah zai ba su summa alaman sha'a kuma mutum ya samu ya wakafi ga duk wanda ya ga dama ma cikin musulmi mata yastahiqqul mawqufu alayhi alwaqf yaushe ne ne wanda aka yi wakafi domin sa ya cancanci ya zo shi ya karbi wakafin sa ko ya amfana da shi malam yace idza waqafa alwaqifu ala muayyanin idan wanda ya wakafi ya sanya wakafin sa a ayyanan ne misali yace ɗaliban qur'ani ko yace ɗaliban hadisi ko ya ce marayu ai kaga ya ayyana in aka ce wannan wakafin duk abin da aka samu a jikin waɗannan trailolin akwai mai kulawa da su da gyaran su da sauransu da abin da ya kama da haka an yi duk abin da suka samu za a dinga rabawa kashi kaza kashi kaza za a ajiye ne saboda abin da zai taso na gyara don ba maso su lalace in ma kuma ba gyara bai zo ba in suka taru sai a sake soyowa wasu kashi kaza kuma za a yi ne domin kaza kashi kaza kuma za a dinga ɗauka ne ana kulawa da hidiman marayu ya ce marayu kawai to kuma za a ɗauka ba wannan hanya ba wani hanya ta kawo shi guzuri ya yanke ba za a ɗiba ce za a ba shi inna laka ma akhadta ya ma'an wa laka ma nawaita ya mu'ad ba za ki applying anan ba ana tsaye waqafi ne ga abin shi yasa aka ce masa waqaf to idan mutum ya sanya waqafi ga wani ayyanan ne ya ayyana istahaqqa al-mawqufu alayhi al-waqafa to wanda aka sanya waqafin a kansa yana cancanta ya amfana da wannan waqafin ne bi mujarradi tasrihi bihi daga lokacin da aka fayyace cewa waqafin nan naku ne to daga lokacin kawai za su iya fa'idanta da shi da annal waqafa sababun domin shi waqafi in an ambace shi sababi ne linaqalil milki anil waqifi da ya cire mallaka yanzu daga wanda yace ya sanya waqafin yanzu ya koma zuwa ga kamar misali mutum ne sai ya dauki abu sai ce wane ga naira dubun nan ta mene ne ce na baka yanzu ta zama ta sako ana bayan shi kuma ga mai shinkafa da wake ake ke zubin kashi biyu na mayin wake ji tana shiga hannunsa shi kenan daga zaran ya faɗa shi kenan sai sarrafa ta yadda yake so to shi wannan na wakafi ba za su sarrafa ne yadda suke so ba za a sarrafa musu ne gwargwado ba wai ajewa za a yi kowa zo ɗiba ba ba a'a wance yasa aka ce al'amili alaiha ko an ambaci amil ko wanda yake yin aiki a ciki aka ce babu laifi shi ma zai iya amfana da ita eh wala junaha alaman waliha kamar yadda yadda Umar ibn Khattab ya sanya sharar to wani ne zai dinga gudanar da ita ana sarrafawa in ya kau a sanya wani yana gudanar haka dai te tana ma'i tana da ma'i tana da ma'i wakacin Uthman ibn Affan ai ci gaba ta yi ta yi ta yi ta ci gaba ta yi ta ci gaba masu aiki da ita da sarrafawa da gudanarwa ana caccanjawa su ma suna samun lada dangane da aikin da suka yi na gudunmawa wajen sarrafa ta da kiyaye amana ka ƙasar saudiya suna da amana wallahi kai ka kaddara yanzu irin wannan wakafi ba za mu sheganta kanmu ba mu da ko mutanen kirki ya ba kowa za a ba wa ko wakafi a mutanen kirki ake ba wa kuma amana ce su sun san amana ne kuma ana fadakar da su cewa amana ce in mutum ya san girman Allah zuciyarsa ba zai nemi dukiyar wani ba zai tsaya iya abin da shi ma Allah ya bashi to daga zaran an bayyana shikenan kawai ta ciro la'anna al-waqfa sababun li naqli al-milki 'an al-waqifi domin shi waqafi sababi ne da yake cirewa mallaka daga wanda ya sanya waqafin ya koma zuwa ga wanda aka yi domin sa فوجب أن ينتقل الملك إلى الموقوف عليه da haka wajibi ne mulkin wato mallakar ta zamanto yanzu ta ciru zuwa ga wanda ake wakafin dominsa kalhibati wal bai'i kamar dai kyauta in aka mika wa wani aka ce gashi an baka shikenan yanzu intiqalul milki ya faru ko kuma ce da kayya nawa ka saya na saya kaza kuma aka dauka aka bashi ya karbo kudi kuma aka rabu shikenan intiqalul milki ya tabbata da aka wakafi abu ne wanda yake mai fa'ida mai iya bakin ƙoƙarin muga mun samar da yadda za mu yi wakafi a farfajiyarmu in ƙarama za mu iya mu yi ƙarama in babba ce mu yi babba in za mu iya yi haɗaka ne mu yi haɗaka in kowa zai iya yi gwargwado domin akwai riba a cikinsa mai tarin yawa ɓangare biyu riba ga waɗanda aka yi domin su su amfana riba ga shi wanda ya yi ko bayan mutuwarsa Allah ka ba mu ikon kiyaye ba abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada ya ba mu ikon aiwatarwa wanda ko muka yi kuskure muna roƙon Allah ta'ala ya yafe mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum